البخاري أكرمك الله بسم الله منظورنا سيدنا داها ودرجة سيد منظر الله منظورنا سيد بني بريكا نازونا درب سعد بيكا تمكى منك من نشا مددكا إن شاذا ربك هو منك فيضاهيك نور من لو ألا فأدرك مصطفى دوليا ترني من هو القرى ومنزولا أبكي من يكذبون منزولا ورب ويكذب حتى دغينا المصطفى سيد ومن الله حوالتنا في مولاي Allah ya ƙara kusaci zama aiki ya ƙara goma sa a zama lafiya shi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه، babban shehinmu shehi ma'arduwanu da shugabanmu na zakirai kuma shugabanmu na masu karanta shiriniya a masu zikiri alhaji isa mai gari shi ma din yana tafe mai ishiriniya a babban galadiwan gari wannan namu na ibbi da madaki da sauran masu mulki wadda suke da bai da mai anguwa a, da sarkin taro da yan uwa musulmai maza da mata manya da yara da yan makarantu da zakirai da sha'irai da madiyai da kungiyar mu na yan agaji da yan kasuwa da duk waɗanda suke kewaye da mu a wannan waje mai albarka da iyaye mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala asabar take yau insha Allah wanda ya dace da 23 ga watan Rabiul Awwal hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1440 wanda ya dace da ɗaya ga watan goma sha biyu Disamba miladin rayuwar Nabi Isa dan na Maryam shekaru dubu biyu da goma sha takwas alhamdulillah mun sake dawa kan karatunmu na littafin sahihul buhari a mujalladi na biyu juzugi na hudu a shafi na ɗari biyu da goma sha takwas akan babi na ishirin da bakwai a cikin kitabul manaqibi akan hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da hamsin da tara saka da a ɗazin idan ba manta ba a mun faro karatu akan manaqibu na abdullahi dan mas'udin ko ma ambaci abin da ya kamata mu ambata a ciki illa za mu ƙara kalma ɗaya wacce ta rage ba mu karanta ba a cikin takardar nan da lazum an rasul ya biki amama ibnu mas'udin manzon Allah ya yi kuka ko yana kuka a gaban abdullahi dan mas'udin an abdullahi kala kala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin isnadin sai na zuwa ya kare akan abdullahi dan mas'udin ya ce shugaba ya gaya mini ikra alayya alquran karanta mun alqurani qultu ya rasulullah sai na ce ya jaka dan ubangiji aqra'u alayka wa alayka unzila na karanta maka kuma halin kai aka saukar wa qur'ani sai manzo Allah ya ce inni ashtahi an asma'ahu min gairi eh ina marmari ina kauna ina son ji karatun qur'ani ne da baga- bakin wani na to shikenan abdullahi dan mas'udin sai karatu fa qara'atu alayhi suratal nisa'i sai karanta suratul nisa'i hatta balagatu har ya isa inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida suratul nisa'i aya na 41 fa gamarzani bi rijlihi manzon Allah sai ya zungure ni da kafansa fa idan ainahu tazrifani da na duba sai na ga idanuwar ma'aikin Allah tana kwararar da hawaye Buhari da Muslim da Tirmidhi duk sun rawaci wannan hadisin ta hanyar Abdullahi dan Mas'udi wannan yana ɗaya daga cikin kimarsa yana ɗaya daga cikin darajarsa a cikin ƙurra'u wanda manzo Allah ya ce a nemi karatu a wajen suna alƙur'ani iqra'ul qur'ana min arba'in min arba'atin to sai fara da Abdullahi dan Mas'udi amma a cikin su duka ba wanda annabi ya ce yi mun karatu in ji sai Abdullahi dan Mas'udi wannan yana nuna darajarsa da matsayinsa shi yasa hadisi ya tabbata cikin wani hadisi daban ba wannan ba wanda yake karan so ya karanta qur'ani ramlan dan ya sharab kamar da ta fito daga halara falyaqra'a bi qira'ati ibnu ummi abdi yayi karatu da karatun ibnu ummi abdi dan ummu abdi wato yana nufin abdullahi dan mas'udi dan ya sharab kamar da ta fito daga halara to ya karatu da kira'arsa in ji maulana rasulullahi shi yasa da zan nake gaya muku duk masu rawan kai suna kankan ba kira'ar house kira'ar house duk gabaki daya suna can baya ne da ma kira'ar abdullahi dan mas'udi ne ko na salimu ko na ubayyu bin ka ko na mu'azu dan jabali to sai a ce gwanga to amma kira'ar tasu duk kira'a ne daga usman daga aliyu daga wane su kuma waɗannan a ɓangaren ƙira'a ba su da wannan hususiyan annabi shi yake ba da lamba ya riga ya ba waɗannan mutane hudu ƙira'an mutawar shugaba take da ƙira'ar hamsu duk wannan iriniya da kaga suke na ruwan kai shi yasa ɗazu da lasa na ɗauko muku ƙura'anin na karanta wai kuka ji ne na karanta darati daga wannan wajen ko da suka yi ƙarya saboda sun san mai yiwa ko za ta je ta dawo shine sai suka yi idafan sunan ubangiji na ka'abin amma ba da kira'an sama suke amfani ba su dai sun yi idafan sunan sa kurum ba saboda haka abdullahi dan mas'udin babba ne daga cikin sabon annabi Allah ba mu albarkacin sa tarjamar sa tana da yawa amma dai abin da zamu iya dauka kenan saboda yanayin lokaci matsalan tana da yawa domin muna so mu gama da hadisan sa yau gobe da la'asar kuma ya zama sauka kan hadisin mu'awiya dan so karatun gobe nan kowa ya zama an fara da shi na la'asar domin akwai wasu nukuda wanda nake son dan tauna a cikin yan mintoci goma zuwa ishirin kuma ba na son irin wayannan muhimman kalmomi ya zama suna tsire muku karatunmu na la'asar gobe insha Allah akan mu'awiya bin abi sufyan ne ga isnadi ya zo da shi nan cikin a sahihul buhari shi yasa malamai suke cewa buhari Allah gafarta masa Allah na wara masa yayi kokari ya kawo tarajimu na ainihin manyan manyan sahabai da manaqibu to amma akwai wasu sahaban da bai zo da su ba wanda kuma ya kamata ya zo da su misali a cikin ummahatul mu'minin ba na zaton zai manta da ummul mu'minin khadijatul kubra to amma a cikin kitabul manaqib gaba daya ba inda ya mace darajanta malaman hadisai suna duba mishi wasu abubuwa dangane da haka kuma ita ma fadi wata zahara da yazo sai dan walwala haka sai wuce kamata ya dan zuwo hadisai a karkashin fadi wata zahara to amma dai ba babu itirari Allah ya samu dace albarka manzala jama'a yanzu sai mu shiga cikin Buhari Ahmadu ba abin da yazo a cikin wannan babi babu manaqib Abdullahi bin Mas'ud babu zai magana kan darajoji na Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah ya tabbata gare shi حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا to anan hadisi ya ƙare abin da yake zuwa gaba wani hadisi ne mai zaman kansa shine hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da tis'in Allah ba mu dacewa wannan hadisi Buhari ya same shi wajen malaminsa shine Hafsu dan Umaru Al-Hafizu Al-Faqih Al-Kufi babban malamin nan da aka yi shakufa Allah ya saka masu alkhairi shi kuma daga shuba amirul mu'minin fil hadisi shi kuma daga Sulaiman da shi kuma ya ce ya ji abawa ilin yana cewa abawa ilin tabi'i ne shi ma ya ji daga wajen wani tabi'i masruku wanda muka yi maganar sa jiya shi ma kuma daga abdullahi dan amri ya ce inna rasulallahi lallai jakadan ubangiji sallallahu alaihi wa sallama lam yakun bai kasance ba fahishan mai maganan alfahasha maganan banza maganan da baya kan daidai maganan da baya kan shari'a fahishan to jama'a kun ji shugaban namu shi ba mai maganan banza ba ne ba mai magana ne wanda yake zai daga hankali ba wannan ma ya zo ya zo mana kan munasaba manzon Allah lam yakun fahisha saboda haka dume wa'azi shi ma ya zama kar ya zama fahisha mai alfasha mai maganan banza kalma ce kwaya daya amma za ta iya daukan abubuwa dewa ko magana za ka yi wanda zai kawo tashin hankali sunansa fahisha eh magana kuma wanda za ka yi na cin mutunci shi ma fahisha na ƙarya shi ma fahisha duk wani abu dai to manzala shi ba haka yake ba a rayuwar sare kuma ga Allah bai taɓa yin magana na cin mutuncin wani ba alayhi salatu wassalam eh in ma nasiha ne zai kira mutum a gefe ne sai masa nasiha kuma har yanzu wala mutabahishan manzan Allah ba mai kallafa wa kansa albasha bane eh shi a kansa baya yi baya kallafa wa kansa kuma yayi baya barna baya kuma umarni a yi barna baya maganan banza baya umarni a yi maganan banza saboda haka yan uwa kun ji wannan sifa ce ta maulana rasulullahi malamai suke cewa ana magana ne akan sayyidina abdullahi dan mas'udin da ya kawo wayannan hadisai na yawan shugaba an ce an samu itirali ne lokacin ruwayar shi marawaicin sai ya haɗa wayannan hadisan biyu da ainihin nukuda da take magana kan darajar abdullahi dan mas'udi saboda haka malamai suke rawaita tare kuma ɗazun da mun karanta in mu manta ba cewa cikin sabon annabi ba wanda yake kwatantansa a wajen shiriya da iya magana da jawo hankalin al'umma kama abdullahi dan mas'udin ɗazun da lasar mun karanta kaga wanda ya halarci karatun namu can da lasar zai bi fahimtar wannan karatu na yau a taƙaice dai manzan Allah umarni yake da kyawawan abubuwa ba munana ba sanadin haka sahabansa su ma sai suka siffantu suka tasirantu da tasirin annabi Muhammad saboda haka suke tafiya akan karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu albarkacinsa wa kala ya sake faɗi yake cewa manzan Allah ya ce inna min ahabbikum ilayya yana daga mafi soyuwa a gare ni daga cikin kuma bai soyuwa a gare ni a hasanukum akalakan wanda suka fi kyautata halaye na kirki masu halayen kirki annabi ya fi son su in ba ka da halin kirki annabi baya son ka saboda haka sai mu kyautata halayenmu halayen nan su zama irin yadda qur'ani ya karantar hadisi ya karantar nan ma kuma gwargwadon iko saboda mun san ba za mu iya yin irin na annabi ba ko kuma na manya-manyan sahabban manzo Allah to amma za mu iya kwatantawa irin ya namu ya namu wadda za mu iya mu ma sai mu yi kuma akwai wani abin da mutane suke ɗorawa kansu mutum shi ni halina ne haka ba zan iya bari ba a'a ba halin da ba za ka iya bari ba sai dai in baka kallaba wa kanka ba eh kana cutan kanka ne da kanka ka ce ne ba zan iya bari ba magana da wannan ya hada wannan da wancan ni ina da zafi rai kaza kaza to in kana da zafi rai ai cewa kai ka bari me yasa ba ka bari ba kana rudan kan ka ce ni mai zaburai ni mai kaza ni mai kaza shikenan shedan ya samu ragaba sai ya janka amma an ka kallaba kanka ka bari sai ka bari din Allah sai ya taimake ka to amma ba kallaba wa kanka ba ni mai kaza ne ni mai kaza to sai kai ta tafiya haka karkace Allah ya kiyaye albarka na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba a wannan babi kuma da isnadin da aka karanto baya shine wa qala استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل Allah ya ce ku nemi karanta Ƙur'ani, ilimin karanta Ƙur'ani ku kwaikwaya daga wajen mutane guda hudu. Mutane guda hudun su ne akwai Abdullahi dan Mas'udin, akwai Salimun dan Maula Abi Huzaifa, bararren Abi Huzaifatu, da Ubay bin Kabin da Mu'azu dan Jabali duk waɗannan manyan sahaban annabi ne sallallahu alaihi wa sallama Allah ba mu albarkacin Amin, su Sheikh.
amma cikin wannan qurra'ul arba'atu shi Abdullahi bin Mas'udin yana gaba gare su Na'am.
shine kadai wanda manzo Allah ya ce wanda yake so ya karatu dan ya sharaf kamar yanda ta fito daga lawul mahfuzu to ya karatu da karatun Abdullahi dan Mas'udin Allahu akbar.
kuma shi annabi ya nemi abdullahi dan mas'udin ya masa karatu kuma ɗazun kuna ji da abdullahi dan mas'udin ya ce babu wata sura da ta sauka face sai na san a inda ta sauka a kan suwayen ta sauka kuma a kan me take magana haka kuma babu wata aya da ta sauka face sai na san inda ta sauka a kan wata su suka ta sauka kuma me ayar take nufi duk sanda na sani ji abdullahi dan mas'udin ya ce ban san wani mutum daya wanda ya fi ni sanin Qur'ani ba amma inda na sani kuma raƙumi zai iya kaiwa wajen ya ce wallahi da zan je nemi ilimi a wajensa to amma babu to amma lokacin da ya yi wannan magana imamu baya kusa ah, babu madinati ilmi rasulullahi baya kusa domin kowane mutum da irin arzikin da Allah ya masa in ana arzikin ana maganan arzikin tantagarin ilimi nan ce Ali bin Abi Talibin magana malam sai sai ya kare a ya taba tsayawa ku bai ce ku tambaye ni tun ba ku rasa ni ba a je ku masa tambaya amsa kuma irtijalan nan take yake amsa ba wasu ya zai yayi tarfakkuri ba shine aka masa tambayoyi akan wasu abubuwa da sauransu na ilmai na sammai da ƙasa ya ce ku tambaye ni yadda na san sama da lokon-lokonta da wurarenta wallahi ban san ƙasa haka ba in ji shi sayidina ah, aliyu dan abi talib Kare ta to gare.
shi ne bayan ya magana na alamar malakutiya sai aka ce to ai Allah ya ce duk alamar malakutiya gaba daya ya jinke a jikin dan adam to menene a cikin dan adam wanda yake kama da sammai da karsai al'arshi kursiyu da sauran ya ce kwakwalwa wato da ya shiga yana bayanin kwakwalwa wallahi tallahi har na gane abin da yake faɗi har na zo ba na ganewa sayyidina ali in ababin ilimi ne lamarinsa ya isa matuƙa gaya Allah ba mu albarkacinsa Allah ba mu albarka annabi Muhammadu kuma abin da zai daɗa ba ku tsoro da shugaba waɗannan faɗan wani ɗan abu ne ɗan diga musu suka samu abin da suka samu me yanzu tonka in shine da kansa annabi Muhammad Babul aula shi yasa an ce in kana son ka san manzon Allah to ka dubi sahabbansa mazahiru akhlaqi nan ne mabayyana na halayen shugaba sallallahu alaihi wasallam su ma kenan dan abin da aka basu suna dan kiriniya me yanzu ton kan ka zo ka same shi amma yace ni ba kowa bane ni dan wata mace ce mai cin kirishi shine wasu suke ruba to ga annabi Muhammadu dai shi ma ya ce shi ba kowa bane yau na gawawa dan annabi ya ce ni ba kowa ba sai zama ba kowan ba Ya fi kowa.
ai babi ne na ladabi babi na ladabi kuwa manzo Allah ya fi kowa ladabi dama Gaske.
tunda shine ke cewa addaba ne rabbi ba sana tajibi Lallai.
ubangiji shi ya ladabtar da ni kuma ya kyautata wannan ladabin tawa saboda haka ina da wahala annabi yayi wani abu ka- ka ce a sha a'a sai dai in ba ka da arziki dangane da kai to wannan kuwa amma annabi ya aikata wani abu har ya zama kai ka zarge shi a wannan ina ba zai yi ba shi yasa yan wa musulmai mu kama manzon Allah mu rike shi matuƙa mu kankame dukkan alheri yana cikin bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma da abin da yake faruwa a duniya da abin da zai faru a lahira insha Allah dukka dan Allah ya bayyana manzon Allah ne mutane ne ba su gane ba gaskiya ne qur'ani ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni da mutum da aljan na halicce su ne su bautata min bauta haka Allah ya faɗa to me yan bauta ba kuma ake bauta ya ake bautan annabi Muhammad ai ita kanta bauta Muhammadu shine bauta ya ake bautan Muhammadu shine mai bautan shi zai kwatanta abin da ya nuna gurin shine ibada in ka bi shi kenan ka tsira in kuma baka bi ba shi kenan kai halaka ya same ka shi sa kuka ga mun kama manzon Allah tunda mun san a nan ne sirri yake duk abin da mutum zai yi a cikin lamarinsa babu kaunar ma'aikin Allah ya yi aikin banza Allah ba zai saurare shi ba saboda mai bai turo kowa wajen shi ba sai Muhammadu to sai ka kwaikwaye shi amma dai ba kwaikwaye wani ba to shi yasa da ku ga a hadisan maza Allah kakaf ba inda za a samu hadisi wanda za ka ji wanzan Allah yana sukan maulidi babu wannan hadisi a'a in ka ga mai sukan maulidi yana suka ne shi amma bai da aya bai da hadisi ba aya ba hadisi shi sa jama'a mu kama abinda muke yi na ƙaunar ma'aikin Allah akwai alheri sosai kuma su malamai suka ce da zaran an ambaci kalma ta maulidi a wajen masana to abubuwa guda uku yana bijirowa zuwa gare su eh maulidi ya zama abin haihuwa to shi kansa abin haihuwa wato zatul insan to kuma a ina aka yi haihuwan makanu kenan to a wani lokaci kuma aka yi haihuwan zaman wayan abubuwa guda suna bijirowa maulidi zatan maulidi zamana maulidi makana to maulidi zatan wane ne abun haihuwan muhammadu kake wasa da muhammadu kake warki muhammadin da aka haife shi ko ina duk duniya san mai da karsai malakutiyan allah nan baka sanda suka san an haifi muhammad domin mala'iku aka nema suka ringa zagawa hadisai karara a ringa gaya mutane an haifi annabi muhammad kuma ga ainihin wuta na kafirci wanda take ci shekara dubu dubu wutan da ta mutuwa ba ko da rani ko da damina an sa mata hudamu idan safiya yi masu hura wutan daban ne har zuwa yamma sun ƙara aikin su masu aiki kuma yamma za su su karba suna hura wutan zuwa can kamar sha biyu to masu kuma su waye gari za su zo wutan in za ta yi ƙas sai a ƙara mata makamashi da haka wutan ake hura ta ƙara mata makamashi ake yi ga ƙoramar sawatu amma ran da aka haifi ma'aikin Allah ‘yan wa musulmai sai ga ƙorama ƙorama ta bushe ƙarfar komai kamar an hura wuta a wajen sai ga toka toka toka a ƙoramar sawatu ita kanta ruwan jancen wuta da ita kuma ta ƙi mutuwa ran da aka yi manzan Allah sai gashi ta mutu murus kamar ka ɗebi ruwa ka zuba a murhu shi ne malamai suke ce ga tambaya wai ƙoramar sawatun ita ta taso ta zo ta kashe wannan wutan ko wannan wutan shi ne ya tashi ya je can ya ƙona ruwan ƙurmus ba ko ɗaya mu'jiza ce ta maulana rasulullahi ba shi ba dalilin shi ruwan kamar wannan kogin wannan ma'ayi ba irin wanda ake nufi ba amma kamar kogin mu ne wayi gari ba komai wajen ya bushe tangaram aiwar ma'aikin Allah ba waye wannan aikin banda Allah me yasa Allah ya yi saboda girmama ma'aikin Allah to ka duba ka tangon kisra ga tsawo ga kwari ga kauri ga faɗi mana ya ce faɗinsa ka ce kamar faɗin kwalta domin dawakai sai su jeru kamar bakwai sai su yi sakuwa a kai da ni na ɗauki katangar ɗan siriri ne ashe yana da faɗi dawakai sai su hau kan katangar su yi sakuwa saboda ƙwari da kuma faɗi amma ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga sun rugurguje mahaifiyarsa Allah ƙara da gare ta ta ga abubuwan mamaki daban-daban daban-daban a aihuwar maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan duk da yake nunawa in ba girman ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wasallam banda wasu dawakai ma da ta gani ni ban ban taba maganin ruwa ba sai a jiya da daddare eh ai sai Allah buɗa mata tekun nan na dajila sai ga dawakai kyawawa wasu farare wayannan sai sakuwa su nan wayannan sai sakuwa su dawo nan suna murna da haihuwar annabi Muhammad jama'a mu ne ba za mu yi murna da haihuwa annabi Muhammadu ba ya kamata mu yi murna ya zama mana ma wajibi ya zama mana dole to wannan shine annabi Muhammad kuma a tarihi ba taba samu wanda ya aka haife shi aka ga wannan abubuwan mamaki ba sai annabi Muhammad to ba yana nuna girman sa ba shi yasa ake ce Allah ya maulidi bayan maulidin da Allah ya yi na wayannan abubuwan mamaki na kauni Allah ringa kauda su ya kawo wannan ya kauda kuma ga haske da ya cika garin Makka tun daga nan haske har hancan sama gaba ɗaya ka haskaka wajen shi yasa kuka ga lokacin maulidi muke sa fitilu su haskaka mana waje mu sa kele kele saboda Allah shi ya fara kuma na bin mamaki siyarwa alamin na bala na alhabin zahabi ya kawo ba aluma yana hadisai da nake magana shi ma wanda yake ɗan ɗan wanda ya ne to amma dai ya kawo yana hadisan to wannan ba yana nuna girma annabi ba ba yana nuna mu ma mu kwatanta mu yi ba Allah yana murna mala'iku suna murna kowa mana murna me yasa ba za mu yi ba Dole.
kuma shi murna Allah ma bai tsaya nan ba cewa ya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna da Allah da ma- mala'ikunsa suna nan suna ta salati su ma sun zama guddamu suna hidima ga halaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kira mu'mina ya ayyuhal ladzina amanu sallu ko waɗanda kuka yi imani ku yi wa annabi salati shi yasa kuka ga muka nace da salatin nan muna ta yi mu kuma annabi muke wa salati wanda ya zarge mu ko ya faɗi wani abu to wannan ganin sa amma dai salatin annabi ana nan ana yi maulidi kuma ana nan ana yi Da'iman abada.
in kuma ka ce a makami ne da aka haifi annabi muhammadu maka da madina kenan yau duk duniya ba wurare masu daraja kamar waɗannan shi yasa a a ma'anawiyatun ana ta maulidin annabi ba shekarar da ba za a je aikin haji ba ko akwai to to ai muhajar wa haza wa zalika mabasu annan aka haife shi nan kuma ya hijira ya dawo to saboda haka maulidin annabi ake ma'anawiyatun kuma idan zamani ya zo rabiul awwal yau duk duniya duk duniya hatta china yanzu na bude sai da na hango wani wuri suna maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kasan china kuma saudiya su ma da yake sun fara wayewa su ma sun sun fara dawowa maulidi jama'a kun je na shiga duniya to munan ko muna nan muna ta daga iyayya maulidi muna nuna bai da kyau bai dacewa kaza kaza kaza jama'a wallahi maulidi yana da kyau a filin maulidi an samu wanda suka ga annabi ido da ido ba mabarki ba wannan arziki ne muna roƙon Allah ya azurta mu da ita dan alfaran maulana rasulullahi kuma a Kano an samu waɗanda suka so maulidin wasu kuma suka nuna in su ga maulidi ƙarshen dai labari yaro sai ya ce ni ba fa na bin son maulidi ba haka kai ba shi uban kuma ya ji ya ce a'a haka labarin ya zama ya ce ina son maulidi na bin ka maka yi ne ba na bar da ka tafi ka je ka abin nan haka ne to nan har wai za ka ji mutum yana kirari a mun gode wa Allah da anguwanmu ba a ba taɓa maulidin annabi ba.
Inna Ba ma anguwanku kuma an yi sata, lillahi.
kuma anguwanku kwanan nan fyaɗe ya yi yawa anguwan. Muna da labari, ai, jama'a kun gani ku? Annabi ba yi maulidin shi ba, amma an yi sata, an yi fyaɗe, duk barna a wajen, duk kuma ɓarayin munyo hanyar su kenan. jama'a mun ji wani arashi saboda haka muna gode wa Allah mu kama Allah mu yi ta Allah ya samu dace malamin ba ya zo shi ma an samu na shi gida haka Ah, to kai in baka yi maulidi an ce in baka yi sharan a masallaci ba ko kai na kasuwa to na kasuwa za ka samu wani lada za ka samu wani amma kai na masallaci ba akwai lada saboda haka jama'a mu kama annabi Muhammadu mu rike shi da kyau حدثنا موسى عن أبي أوانة عن مجيرة عن إبراهيم عن علقمة دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا فرأيت شيئا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب الله قال من أين أنت قلت من أهل الكوفة قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمجهرة أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره كيف قرأ ابن أم عبد والليل فقرأت والليل إذا يغشي والنهر إذا تجلي والذكر والأنثى قال اقرأ اقرأنيها نبي صلى الله عليه وسلم أفاه إلى فيا فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني wannan hadisin kamar yar uwarsa ɗaya wadda muka fito ba duk dai ma'anan su ɗaya illa dai wannan isnadin daga Musa dan Isma'ilu a tabu zage daga ainihin wallahu dan Abdullahi shine Abu Awanatu Abu Awanatu shine wallahu wallahu la nalodi gani da lubaki wallahu bin Abdullahi babban malamin hadisi ne imami ne kuduwa kuma hafizi a kuma shine muhudisi na ainihin basra Allah ya ba mu albarkacinsa na alfar maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai dai abin mamaki a yana daga cikin bayi da Allah ya azurta su da yi karatu sai Allah ya daga darajarsu wato in ka tara malaman hadisai uku yawanci biyu duk gaba ɗaya bayi ne na'am biyu duk bayi ne in kwarai da gaske Allah sarkin da eh ashe sa shi Allah ba lura wai daga ina ka fito wannan matsala na addininsa in ka kula ka bi shi to daga ko ina ka fito ba za ka cutu ba amma in baka bi shi ba ko ka fito a cikin gida mai daraja sai zama ka kaskantar da kanka shi yasa ake so a riƙe Allah a riƙe manzon Allah da kyau eh, daga nan ne ake samun kira kuma shi wannan wallahu bin abdullahi abu awanatu ummi ne bai iya rubutu ba eh, baya iya rubutu in yi sai dai sa wani ya rubuta masa ya karba ya ajiye baya rubutu baya karatu shi yasa aka ce idan ya yi kara idan ya ba da hadisi a kwakwalwansa ta hifzi ana karba ya inganta amma wajen karatu tun da bai iya ba ba a karba ya sa takarda a gabansa yana karanta tun da bai iya ba to ba a yarda a karba jama'a kun ji wani akasi kuma eh akan samu waɗanda su sai sun duba takarda su karanta shi kuma ba su duba ba to akumi ne wannan kuma wani mu'jiza ne na maulana rasulullahi a wanzan Allah ya dan bincina masa shi ma ya ciwo a gayya baya rubutu baya karatu amma dangane da haka a, yana ba da hadisai ingantattu ga hadisin sama cikin buhari wannan kadai ya isa Allah ba mu albarkacinsa to hadisin dai kamar da kuka sani shine daga gare shi zuwa mugiratu dan mi isamu mun karanta labarinsa baya wannan al'ama maka wannan tuna ko daga ibrahim nahayi da da alkamatu dan kaisu yace na shiga sham wanda kuma wanda shi molarami ne ma na shiga sham ne sallar raka biyu sai na faɗa Allah ka hore min abokin zama mutumin kirki wanda zai min irshadi ya shirya da ni hanyar Allah sai na ga wani dattijo fara yake shaihan sai na ga wani shehu muqbilan ya fuskanto yana zuwa falamma da na yayin da ya kusa zuwa gare ni qultu sai na ce arju an yakuna istajaba Allah al ya wato ina kaunan Allah ya amsa addu'an da nayi dama yayi addu'a sai ga shi Allah ya hada shi da dattijo mutumin kirki ya fuskanto shi kada sai ya ce min aini anta daga ina kake qultu sai na ce min ahlil kufati daga mutanen kufa kada sai ya ce afalam yakun fikum sahibun alayhi yanzu a cikin ku ba ma abucin takalma manzo Allah guda biyu fadarsa silibansa wal wisadi da ainihin shimfidarsa wasu na ce matashi to duk ma'ana ɗaya ne wal midi haraje da ainihin abin tsarkin sabuta da yake tsarki ko alwala da ita awalan yakun fikum a cikin ku yanzu babu allazi ujira min ash-shaytani wannan da aka tsiratar da shi daga barin shaytan ammaru aw lam yakun fikum sahibul sirri a tsakanin ku ba ma abucin sirrin manzon Allah wa zaifatu bin al-yamani allazi la ya'lamu ghayruhu la ya'lamuhu ghayruhu wanda ba wanda ya san wannan sirrin sai shi tunda shine manzon Allah gayawa kuma da ya gaya mishi ba cewa yi ka gaya wa kowa da kowa ba daga nan ne jama'a da kusan karfin wato rike sirri irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk al'umma ya gansu ya san wannan dan wuta ne wannan dan aljanna sallallahu alaihi amma zai shi akwai wasallam ya san wannan ya san dan wuta ne wannan ma ya san dan aljanna Allah ya riga ya bashi ya hore mishi amma ilimi ne wanda Allah ya ce masa dama in ka ga dama ka gaya wanda ka ga dama ka gaya wa wanda kuma baka ga dama ka gaya mishi ba kar ka gaya mishi to amma akwai ɗaya ilimin wannan kan kar ya gaya wa kowa daga shi sai Allah to a wannan babin ba a taɓa komai ba in shi sa ilimi na manzon Allah malam yana da yawa to daga nan da aka san ilimin Allah masu takaitawan ubangiji suna takai su su kayyade shi in ce Allah ya faɗa a cikin alƙur'anin sama ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabiu suka ce bi ilmihi wai suna wa Allah gyara wai da ilimi ne Allah ya gina amma da zatu nashi baya nan wannan irin gyara har yaushe dan adam kuma ya zama ina wa Allah gyara Allah mai komi mai kowa wanda bi ka sanin komai ya zama kai kana mishi gyara idan aya ta ce Allah yana sama kan al'arshi الرحمن على الأرش على الأرش استوى كما استوى إنما بينا نون جلوسي بني استوائي ne ya liku bi zatin lahi wanda ya dace da zatin Allah ba ma zama yake nufi ba to idan Allah muƙaddara ma din yana can taslimi jadali muƙaddara yana can to wannan Allah da yace yana can kuma shi ne yace yana nan duk inda kake ce yana tare da kai in kun biyu ne shine na uku in kun uku ne shine na hudu in kun hudu ne shine na kai in kun fi haka in kun gaza haka Allah ina tare da ku aina ma ta ku duk inda kuka zance sai a nan sai suka ce to wancan shine daidai nan za mu yi wa Allah gyara kaɗan Ah, yana tare sai ce bi ilmihi Inna lillahi illa huwa ma'aku sai ce bi ilmihi wa inna ilaihi
ai shi ne wasu malamanmu na kano suka ce to suna neman a kawo musu dai a kira'a na ƙur'ani inda Allah ya ce bi ilmihin nan shi suke nema ba maganan Allah ba ne ya za ka yi baiwa Allah gyara Allah ba inda ba shi daren Isra'i da Mi'raji manzo Allah sama yi
Mm.
sai ga wasu mala'iku suna ta saukowa dubbai dubbai manzo Allah ya ce ina kuka nufa suka ce ta tassara Mm.
me za ku ce Allah zai gana da mu a wajen shafa'alu lima yuridu subhanahu wa ta'ala ni kuma kira na can fokar samawati sauri a can zai gana da ni Allahu akbar.
Ah, Allah ya raba jikinsa ne ina can yana nan ko ya lamarin ya kasance babu Mudan.
wannan sai a sallama wa Allah yukonsa amma ba za a yi wa Allah gyara ba kuskure ne mutum ya yi wa Allah gyara ya ɗauki wani abin da yake so ya bar wasu abin da yake so wannan kuskure ne to shi yasa dole malaman tauhidi suka shigo dalilin samun ash'ariya da maturidiyya kenan irin wayannan ayoyi me suke nufi ar-rahmanu 'alal arshi istawa menene dilalan su akan kauni shi Allah ba wani abin da yake kama da shi na'am an ce hannu kafa menene da yake zuwa cikin hadisai da wanda yake zuwa cikin qur'ani da sauran duk waɗannan sunaye ne mujarradan suna amma Allah bai da hannu bai da kafa irin namu na halitta in ma ya dangana wa kansa to bai dacewa kai ka ce Allah yana da hannu irin namu a hannu irin wanda ya dace da shi kafa irin wanda ya dace da shi to shi kuma ce halitta ba ta kama da shi batun da halitta ba ta kama da shi yaya abin yake kenan shi sa ake fasartawa wani sa'in a ce ko kudura ne ake nufi ko a ce irada ko a ce ihada da kauni ko wani abu dalilin shigan malaman aƙida abin da kenan maturidiyya shi yasa su kuma salaf salafiya su kuma suka zo da irin nasu karantarwa wanda ya saba wa karantarwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kare mu Allah ya sa mu tsaya a inda malaman mu suka tsaya har Allah ya ɗauki ransu suna zaman lafiya da Allah zaman lafiya da manzon Allah zaman lafiya da bayin Allah ba su wucewa su yi wa Allah gyara a cikin al'amuransa Allah ya sa mu kwaikwaye su haka har namu ajalin ya zo don albarka na Muhammad. Ba jama'a kun ji shine sai ke tambaya babu a cikin ku Huzai Fatul Yamani suka ce yana nan. To yaya karatun Ibn Ummi Abdin ya yake karanta wallaili shine ya masa karatu wallaili za ga shi wannan yari za ta jalle wa zakar wal unsa babu ma kalaka zakar kamar yadda muke karantawa. Kala sai ce a qara'ani ha nabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya karanta min wannan aya daga fahu bakinsa ila fiya zuwa baki na zuwa kunne na fama zala ban gushe ba fama zala haulayi wayannan ba su gushe ba kadu sun kusa yin rudduni su juyar da ni a hadisin da muka fito yanziluni kun ji na ko nan ko sai ce rudduni to duk dai ma'anan su daya Allah.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شوبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب الصمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه فقال ما أعرف أحدا أقرب صمتا وهديا ودالا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد Allahu akbar.
wannan hadisin kuma buhari ya same shi wajen malaminsa shi ne suleimanu dan harbu mu yi magana a kansa shi uba mu yi magana a kansa abi isa kasubayi shi ma mu yi magana a kansa kwanaki babban malamin hadisi ne a zamaninsa daga abdurrahmanu dan yazida allah ya ba mu albarkacinsa shi ma kuma wannan abdurrahmanu dan yazida babban malami ne a na fiqihu a zamaninsa kuma har yanzu malamin hadisi allah ya ba mu albarkacinsa da alfar maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma yana ɗaya daga cikin wanda sun karantar har a girmansu dan shekarunsa ya ɗare tamanin kuma yana karantarwa saboda himma eh, irin nasu bayan allah suna da himma shi sa mu wane ba za mu iya irin al'amuran da suka yi ba Allah ba mu albarkacin su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sa'al- sa'alna huzaifata na'am man tambayi huzaifata yamani Mm.
an rajulin ga wani mutum suka ce ko kuka yi zamani da annabi a cikin sabon annabi wani mutum ne karibin samti wanda ya yi kusa da annabi wajen hushu'i a samtu al-hushu tsoron Allah kuma har yanzu wayan ya kusa da annabi wal hadin a cikin irin shari'a ta sa kuma waye kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin shirarwa ga Allah gaya mana shi hatta na kuza min anhu har mu yi riko daga gare shi bi ma'ana mu kwaikwayi irin iliminsa mu kwaikwayi irin ayyukansa faƙala sai shi ainihin huzaifatul bin yaman ya ce ma a arifu ahadan ni ban san wani mutum ɗaya a ƙaraba mafi kusa ga manzon Allah samta wajen hushu'i shine tsoron Allah ba kuma ɗazun mun yi fassara biyu a wajen har yanzu shi samtu alhayatul jamilatu sifa kyakkyawa har muke cewa Abdullahi dan Mas'udin yana ɗaya daga cikin wanda wajen tsafta a wanke riga tsaf-tsaf babu kamansa in ka ce annabi Muhammadu sai yayi kamansa saura sahabbai sai dai su kwaikwaya to tsafta yana da kyau yan uwa musulmai to shine wal hadin da kuma ainihin shiriya wa dalan da kuma shirarwa zuwa ga Allah bin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi min ibni ummi abdin kaman abdullahi dan mas'udi wato yana gaya musu ni a wajena babu kaman abdullahi dan mas'udi ya fi kusa da annabi wajen shiryarsa wajen karantawarsa wajen tsoron Allah wajen kira zuwa ga Allah kuma da zan na gaya muku cikin sahabbai in ban da Ali bin Abi Talib babu wanda yake da yawan almajiransa saboda wannan kalmar ce ta tasirantu a kansa kuma da yawa ana tafiya a ji a karɓi ilimi a wajensa kuma wannan hadisi ya karantar da in an zo an maka tambaya kai ba ahalin abin bane ka shiryar da wanda ya ma tambaya zuwa ga ahalin abin wannan wanda ake tambaya ba sahibu sirrin rasulullahi ne amma yanzu ba a cikin wannan ake masa tambaya ba ana mishi tambaya ne akan al'amura ne yau da kullun tsakanin sahabbai ya ce to in wannan kuke nema ku je wajen abdullahi bin mas'udi ka gani bai ce a zo a waje wajen a zo gare ni ba ni kaina to shi yasa dan adam dan uwa musulmi duk abin da aka ma tambaya in baka da ilimi a kansa nuna wanda ya dace a masa tambaya shi yasa nake kimanta malamin mu sau da yawa malam Muhammadu Badmasi Allah ji kansa da rahama ina nufin malam baban lafiya lokacin da na tashi zan yi tarbiyya a sai na tafi tun da makarantar mu kenan sai na je wajensa ina son tarbiyya sai ce to tarbiyya kake so ce to ilimi ne mai zaman kansa amma wannan ilimin da kake tambaya ni ba ni da shi amma akwai wanda na san ina da wannan ilimin sai na ce wane ne sai ce sheki sai ya tsabani jibrilu kun ji daya kyau na sake tambayan wani malami allah ji kansa malam muhammadu sarki bari bai yanga nan shigo makwacinmu ne na son tarbiya ce ayya yaron kiriki abinda babanka bai yi ba wanka ba ta yi ba jama'an ka ba su yi ba ka je a je a kama ka sa ka a ɗaki a kulle ɗaki ci mai tsananin duhu a hana ka abinci a hana ka abin sha sai dare ya yi ya tsala cikin duhu sai a zo da toci sai a kunna maka hasken yayin malmalmal sai ka ce kaga Allah kaga Allah Inna lillahi wa inna jama'a akwai hukunci tsakanin wayannan malamai biyu ilaihi subhanallah.
haka ne maimakon kun ya ce ba ilimi na ba ne ban san shi ba Shikenan?
bai fi sauki ba ya fi sauki to ni kuma da na tafi farkon abin da ce ya kuma sai ɗan taburma na da fitila ma ka can ringa wai kuma ringa fitowa ana sallan jam'i da ni na ce a a karfin kallawo ba an ce ana ƙulla mutum a ɗaki ba in fito a yi jam'i kuma an fito waje duk abin da aka faɗa wallahi sai na ga akasi La ilaha illallah.
ina fa'idarsa shi sa mutum bai san abu ba dan Allah in an tambaye shi ya shirya zuwa ga wanda suka sani hankali ya kwanta ka kubuta duniya ka kubuta lahira amma an ka kirkiri ƙarya ka faɗa to wani abu ne daban kamar yadda wasu ke gaya mana eh tarbiyyar nan shine wai komi Allah ya komi zai zama Allah ya za a ringa mana ƙarya dan adam ya taɓa zama Allah wannan ba daidai bane wannan ƙarya ne Dan Allah ya kare mu Allah ya shirye mu albarkan sayyidin rasulullahi kuma Allah ya ji kansu shehunan namu wanda muka yi tarbiya a wajen su Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu to wannan shine hadisi حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال حدثني الاسود بن يزيد قال سمعت ابا موسى الاشعري يقول قدمت انا واخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisin a babban malamin nan Muhammadu dan Ala'u Allah ba mu albarkacinsa wanda ake mishi alkunya da Abu Quraib al-Hamzani hafizan hadisi ne babba malaman hadisi sun kirga masa hadisai fiye da dubu ɗari uku wanda ya haddace su da kane yake kawo su kuma shekaru na yiwa ya girma Ahmad bin Hanbali da shekara uku irwa yake a gare shi babban malami ne na hadisi da gaske Allah ba mu albarkacin su to shine Muhammadu dan Allahu amma alkunyansa Abu Quraibin Alhamdani Allah ba mu albarkacin sa shi kuma daga malamin sa malamin nasa shine Ibrahim bin Yusufa to Ibrahim bin Yusuf abin mamaki imamun Nasa'i yace laysa bil qawi wannan bai da ƙarfin ji imamun da sa'i ibn al-madini kuma shi kuma yace laysa huwa ka aqwa ma yakunu bai kasance shi kamar mafi ƙarfin abin da ya kamace ce ba sai malaman jarhi da ta'dili suka ce haza jarhun fi haqiqi wannan ai suka ne yana suka malami to amma sauran malamai dai sun amintar da su ala ayyi halin bi ma'ana dai wato almajirinsa ya fi shi itiqani ya kuma fi shi yawan hadisi shine ma'ana shi kuma daga ainihin malaminsa abu ishaq subai'i daga an- daga babansa shi kuma daga abin- abina abi ishaq shi ma kada haddathani al-aswad bin yazid to wannan shi kuma babban tabi'i ne kawo ma yake a wajen ibrahim an-nahai mutumin kufan nan shi kuma mutum ne mai yawan azumi azumin shekara yake yi to jama'a kuna ta jin da muna zuwa kan wayannan rijalu masu yin azumin shekara sawaman kawaman ga yawan azumi ga yawan nafila cikin dare sau da yawa shi kwana yake yana nafila kwana ga shi da rana an yi azumi da daddare kuma a kwana ana nafila wannan irin bayan Allah irin aikinsu ina mun za mu iya sai dai mu kwatanta sanda ya aikin hajji sau 80 Mm, sau 80 bayan Allah to kai yanzu kwatanta irin wannan aiki da naka kuma yanzu rashin kunya da na ga wasu malamai suke yi da kuma rashin menene zan ce kamar zahabi da ya kawo tarjamarsa bayan ya faɗa fa sai ya ce kulutu sai na ce wai shi sai ya ce wala Allah hadisan hana yawan ibada nan bai same shi ba jama'a ina wani hadisan hana ibada da yawa a'a wannan yi in ba za ka yi babbar masu yin su yi magana ya kare annabi sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah bai taba tara kuɗin da ya kai dirhami miliyon ɗaya ba bai taba ba to ya rasu su taru an kawo ya kyautar to jama'a yanzu manya-manyan malaman da account ɗinsu akwai fiye da miliyon goma su kuma sai su ce ne su ma ba su ga wancan hadisi na annabi ba wanda wannan kuma shine ma ya tabbata bai ya- bai taba ba amma ku ya kuke tara malamai annabi bai taba tara rubuna uku hudu ba amma kuna da riguna a biyu talatin shi wani malamin ya maka shiga yanda ka san shugaban kasa yanda ka san wani mai mulki wani sarki duk malamai ba su ga wannan ba sai in an zo wajen ibada ne eh kar a yi ibada da yawa to a tara kuɗi da yawa a tara riguna da yawa takalma da yawa motoci da yawa gidaje da yawa mata da yawa duk wannan ya halatta amma ibada ne bai halatta ba malamai su ji tsoron Allah Allah ya taimake mu albarka na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa jama'a kun ji wannan hadisi yana zuwa ya kare ne ga Abu Musa al-Ash'ari sahabin manzon Allah yana da hadisi 57 a cikin sahihul Buhari yace ya kula yana cewa qadimtu ana wa aki ni da dan gwanan sun fito yamma kasan ash'ariyawa ne gadan al-ayyuba eh an tinkaro shugaba to suka zo Allah ya ba mu albarkacin su dan da za su haɗu da manzo Allah murna suke jama'a kun ji wasu suna son su ga annabi suna murna wasu kuma ba su damu ba ya rasulullahi mu dai muna so mu ganka ka yarda kuma mu ganka mu'jizar ka ta yarda mu ganka ya rasulullahi muna son ka muna kaunan ka ba mu da komai kuma dogara da komai ba sai da tantagaryan tsaban tsagwaran raman Allah kuma tsaban tsagwaran ramar Allah kai ne kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai ne rahmatan lil alamin ba wani ba ya rasulullahi saboda haka ka yarda mu ganka ya rasulullah yarda mu ganka ya rasulullah yarda mu ganka ya rasulullah to jama'a kuna ji shi abu musalla shari ya ce sai muka zo ni da dan uwana faman kasna sai muka zauna daga yaman kenan suka zo faman kasna sai muka zauna hinan wani lokaci mai tsawo tare da manzon Allah da sahabbai to amma sai muna lura su wayan suke shiga gidan su wayan suke fita ma nura ba ma ganin kowa wajen shiga da fita illa anna abdullahi bin mas'udin sai dai cewa shi abdullahi dan mas'udin rajulun mutum ne min ahli baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wato mun kaddara shi yana daga cikin ƴaƴan gidan manzon Allah wato dan gida ne ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya shiga ya fita sai muka ce wannan dan gidan ne limanara don abin da muka gani min duhulihi wa duhuli ummi na shigansa gidan annabi da kuma shigan mahaifiyarsa gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama su shiga su fita saboda haka sai muke kaddarawa 'ya'yan gidan ne wannan suna da garanti kenan da shiga gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda wasu sahabban annabin ba su samu wannan martaba ba ba ma an kirga cikin manaqibu na abdullahi dan mas'udin yawan shiga wajen annabi a mu ma Allah ya samu yawaita shiga wajen annabi da alfarar maulana rasulullah to wannan shine karshen hadisi na manaqibu na abdullahi dan mas'udin sai babi na ambaton muawiya wanda gobe da la'asar insha Allah wa kan da mu sauka Allah ya ba mu dace abinda muka faɗa daidai abinda malaman mu suka faɗa kenan wanda muka yi kuskure kuma daga gare mu Allah ya bi mana a muna wa malaman mu godiya wajen karrama mu da girmama mu wajen tawowa wannan maulidi mai albarka da matuni muna tare da malamin shi ma Rulwanu dan Bello to ga malamin shi ma Salihu ne shi Isiyaka shi ma ya iso shi muna muku godiya kwarai yadda kuka karrama mu kuka girmama mu muna muku godiya ga galadiman gari ga Tafida ga sauran masu mulki su sarkin taro su yariman gari kuma shugaban zakirai da baban mu sarkin kasuwar shi ma ya iso wannan waje kuma dan uwana babar bare insha Allah kuma Rulwanu ina ji Allah ya dade maulidin malam a ci dambu har a bari albarkar manzon Allah sallallahu Allah kai mu lafiya ya ja kwanan mu da alheri insha Allah kuma na roƙon malam zai shigar mana da addu'a akan shi mai gidan namu yanzu Ah, mai gidan namu shine Umaru usuli ba shi ne dai mai gidan yanzu Eh, mu tallafa muke muna tan tatata amma su ne dai masu gida Allah ji kansa da mu Allah gafarta mishi fatuma to ga fatuman na hakika na san ko ba baro bayi ma zai sallama haka eh to masu kokari ne Allah ya kara masa albarka Allah ji kan iyayensa Abdullahi da ya koma ga Allah da kakansa Alhaji Umaru Malami mahaifiyarsa kuma Hajiya Nufa ita ma muna mata addu'a da yan wanda baki daya ƴaƴansa Allah ya sanya musu albarka da matansa Hazinatu muna shigar da ita cikin addu'a muna wa mahaifiyarta addu'a da ta koma ga Allah kuma muna wa babanta addu'a Alhaji Halliru duka wannan Allah shigar da su da duk dai matan gidan namu baki daya mun shigar da su a cikin wannan addu'a ko muna roƙon malam ya zo ya shigar mana da su a cikin addu'a da fatan Allah mamaita mana wannan alkhairi da alfar maulana rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق نصر الله بالله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هذا قدر يوم القدر إلى زمين أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا تامة ليل الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونين تنبيه.
Mutumai na cewa assalamu alaikum karamatan ya halarta uwa ta ringa dukan ɗanta wanda bai kai shekara ɗaya ba.
a bai dacewa yaro karami me ya sani dan Allah iyaye mata yawa mhm kaga mata ko wato wani sa'in suna wani abu a tsakanin su wanda wannan ni ni na kasa fahimta shi yaro karami ne wai ana wasa da shi yana hannun wansa ko yana hannun wani wallahi sai a zauna dukan sana sai an sa yaron kuka ina amfani shi bai dacewa in kuma yaro ne karami wanda ya fara yin magana ana dukan shi yana zagi ko tana yi wai wasa ne nan kaga ana koya wa yaro zagi ana koya masa mummunan ta'ada wannan bai dace ba iyaye mata dan Allah bari ba wasa bane kuma bai dacewa da yaro karami a dake shi wanda bai san komai ba Allah zai bi mishi kadi dan Allah dan annabi muna roƙonku a bari Allah ya taimake mu baki da
akan wakallahu ya halarta mace idan ta zo yin kitso ta yi ƙari ko don saboda za ta yi aure
babu bai dace ba ta yi kurin haka gizon da ya dace da ita na musulunci sauran kuwa ta barwa Allah akwai abubuwan da suke ƙara gashi na gargajiya eh, bincike ya nuna in ana amfani da su suna ƙara gashi ta kamar man kwakwan nan ittifakan musulunci ya yarda da ita a malamai musulunci sun yi bincike sun tabbatar to irin wannan sai a amfani da su amma ba ƙarin gashi ba shi ƙarin gashi kamar haramun ne ittifakan
karmatallahu kamar shugaba wanda yake musulmi sai wasu jama'an da ke karkashin shi suka gayyace shi wurin ibadansu kuma inda su ma suke yi to ya halatta ya shiga kamar coci
a in akwai wani a ƙarƙashin shi wanda irinsu ne sai ya wakilta shi ya je ya wakilce shi a can Mm.
to akarmatallahu ya halatta idan ana yin wazifa aka kira mutum mutum ya receiving don ya shaidar mu wani alaman yana wazifa ne a bai dacewa ai kashe waya kurin ake a fuskanci wazifa kar ka raba kanka hankalinka biyu kashe wayan kurin a shiga wazifa Allah ba kana gaban Allah ne za ka sauraruwa maulana rasulullahi ne za ka sauraruwa kashe wayan shi fi sauki in an ƙare sai ka bude haka magabatan mu suke yi alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum
To gani ba tambaya